miya nan za mu tashi ko a ba nan za mu tashi ba nan mun kai jiya ƙalal ulama malamai sun ce wa wajhu kaunaha fuskar kasancewa ta ita suratul ikhlasi ta'dilu thuluthal qur'ani tana daidai da sulusin qur'ani je ba mun yi hadisi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ɗayan ku yana gajiyawa ya karanta sulusin qur'ani cikin dare mun ka ce baka iya karatun sulusin qur'ani dare guda to ga ina waɗanda aka ce suna sauki qur'ani ko wani dare kaga wannan hira ɗaya ta sun ka ce ya za a yi mutum ya iya karanci sulusin ƙura'ani dare guda sai ya ce mutum ya karanci ƙulhu wallahu ahad tana daidai da sulusin ƙura'ani to sai mallan ya yi bayani ya ce fuskar kasancewa ta ita suratul ikhlas tana daidai da sulusin ƙura'ani anna mabahithal ƙura'an cewa abubuwan da ƙura'ani ke bahasi game da su sun kasu kashi uku abubuwan da ƙura'ani ya yi magana game da su abubuwa uku ne duka in ka tara abubuwan da ƙura'ani ya magana a ba su ƙetar abubuwa uku na farko khabarun anillahi magana game da Allah faɗin siffofin Allah haƙoƙin Allah da sauran abubuwa dai magana game da Allah ɗaya ko wa khabarun anil makhluqati da magana game da sauran talikai irin labarorin da anka bamu mutanen Nuhu wanda anka yi musu mutanen Salihu Adawa da Samudawa da Fir'auna da mutanen Lutu da mutanen wa da mutanen wa ba labari game da talikai ba Qur'ani yazo da shi sannan na uku a hakamun hukunci hukunci ayi sallah ayi azumi ayi arwalla ayi wanka ayi ko da sauransu hukunci to waɗannan su ne abubuwa uku da ƙur'ani ya zo da su fa hadhihi to waɗannan uku khabarun anillahi labari game da Allah qalu sai mallamai sun kace inna suratu qul huwallahu ahad talamanu ta kunshe shi farkon ta har ƙarshen ta magana ne game da Allah qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ba a kawo labarin kowa ba ba a kawo wani hukunci ko guda ba illa magana ne tsabataninta game da Allah don a kaga abu uku da ƙur'ani ya zo da su to ƙulhuwar lahata ƙunshi guda wasu ka ce to shi an ma'anar zaman ta sulisin ƙur'ani muna tare na biyu khabarin anil makhluqati labari game da talakai kal ikhbar kamar ba da labarin da an kai anil ummi sabiqa game da al'ummomin da na gabata ko labarin adawa samudawa fir'auna da mutane su wane ne su wane duk ba qur'ani yazo da su ba wal ikhbar da kuma bada labari anil hawadith dangane da abubuwan da ke faruwa al hadira yanzu nan abubuwan da ake ciki yanzu wa anil hawadith da abubuwan da za su faruwa al mustaqbala in future bayyana isa saukar annabi saukar annabi isa bayyanan mahadi bayyanan dujjal ya juju da majuju da hitowar rana kaga wannan in future to duk qur'ani kaga ya bada labari game da shi wa thalitha na uku ahkamun hukunci hukunci mithla aqimu aqimu salata aqimu kaza aqimu kaza wa atu wa atu zakata wa atu wa atu gashi nan dai wala tushriku da sauransu waɗannan su ne hukunci-hukunci wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka wa hadha huwa ahsanu ma qila wannan shine mafi kyawun abin da anka ce fi kauniha ga kasancewar ta ta'dilu thuluthul qur'ani tana daidai da sura don an yi fassarori zayyawa to wannan ita ce mafi kyau qauluhu fadata da yace haythu yaqulu qul huwallahu ahad ƙul alkhitabu wannan da an ka ce ƙul huwalla ba umarni ba ne ce huwallahu ahad shi ne Allah makaɗaici to wannan umarni da an ka bai an ka ce ƙul alkhitabu wannan magana likulli man yasifu khitabu an yi ta ne ba wai ga annabi ɗaya ba ba ta tsaya ga annabi ba kawai wannan magana ta kunshi likulli man yasifu khitabu ga duk wanda magana da shi ta inganta kaga ba annabi ɗaya an ka ce ce shi ne Allah duk umarni ya kawo gare mu dole mu yadda da cewa Allah shi ne makaɗaici wa sababu nuzuli hadhihi sura me asbabi ya saukuwa da qul huwallahu ahad ka san akwai asbabin nuzuli ko to me ya sababi yadda yasa an ka sauko da ita annal mushrikina an yi zantuttuka da yawa to zai kawo biyu daga cikin su annal mushrikina mushrikan makka qalulin rasul alaihi salatu wassalam suna ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ka ce gumakan mu ba a bauta musu aikin banza ne Allahn ka shi ya ai Allahn kwarai sif lana rabbaka sifanta mana ubangijinka wane ne ubangijinka wanda haka su mu ba gumakan mu zo mu bauta mai fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah ya saukar da wannan sura wannan yana cikin asbabun nuzul wakila an ce bal a'a al-yahudu humul ladhina za'amu yahudawa kaga ɗan an ce mushrikai ya nuna kenan surar makiyya ce in ko an ce yahuda ya nuna madaniya ce to yanzu in duk waɗannan asbabin sun inganta to sai a ce kenan suratul ikhlas tana cikin surorin da da an ka maimaita saukar da kasan akwai surorin da an ka saukar after some time kuma a sake saukar da su to sai yanzu an saukar da ita makka kuma ba an yi hijira an da madina an ka kuma saukar da ita tunda makka babu yahuda madina adda yahudu wakila an ce bal a'a ba mushrikai na yi wannan challenge ba al yahudu yahudawa humul ladina za'amu su ne waɗanda sun kariyanta annallaha cewa Allah khuliqa min kaza wa min kaza Allah an halittai wasu su ce an halittai da zinari ko ce an halittai da azurfa ko kamar tambayar da annabi Musa yawa fir'auna cikin suratul shu'ara waka iya tunota tambayar da yawa tambayar da fir'auna yawa annabi Musa yace wa maram umma eh ba a karanta Qur'ani da sauri don ba naka na ba sai kai kure karanta hankali kwanci tunda ba abin tashin hankali na ba eh eh yace fama a ba manna ba mana ma ya amfani da shi ai madalla ali fir'aunu sai fir'auna ya ce wa ma rabbul alamin menene ubangijin talikai da kai Musa ke kiran mu zuwa gare shi yayi amfani da kalmar ma ma ana amfani da ita ga marasa hankali man ita ake amfani da ita ga ukala masu hankali to bai ce man rabbuka sai ya ce ma rabbuka meye ubangijinka yana nahin ya ce ubangijin nan na zinari ne ko na azurfa shi yasa ya amfani da ma muna tare to abinda yahudawa sun kai kenan al-yahudu yahudawan madina humul ladina za'amu sune sun kariyanta annallahi cewa Allah khuliqa min kaza wa min kaza an halicce shi daga kaza da kaza wasu su ce an halicce Allah daga zinariya wasu su ce an halitta da azurfa kaga abin ya koma wasa don haka yahudu da dai ba su taba ganin girman Allah ba babu izgilin da ba su wa Allah ba Allah ya saukan ma annabi man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan wane ne zai ba Allah rance-rance mai kyau mi ba Allah rance ka ɗauki wani abu ka ba ɗan uwanka to Allah ka ba ma'ana Allah shi zai biya sai sun haka ma dariya ubangiji muhammadu ya talauce kaga rance ya kabi ɗanmu irinsu irin suna nan tattabubu sannan yanzu suna mamakin yadda annan suna kashin falasɗina falasɗina sun kama annabawa annabi nawa Allah ya bamu labari yahuda sun kashe waɗanda kashe annabawansu don sun kashe falasɗinawa jikokin annabawa mi addaban mamaki ciki yini guda annabi ya ce akwai sadda yahuda sun haka kashe annabi goma sha wani abu kuma don su nuna wai babu abin da ya faru marice sun ka buɗe kasuwarsu ta kayan ruwa don su nuna ba abin da ya faru yanzu ba ganin an kai kashin kai dushi ga tashi za ta yi madalla to don su nuna ba abin da ya faru marece na yi suna da kasuwa da aka sai da kayan ruwa irin su lemu da ayaba da gwanda da sauran sun ka bude kasuwa don a nuna ba ai ba ai komi ba to don sun kashe wanda sai ai mamaki amma mu abin da hakwantar da muna da hankali duk abin da suka yi su ta su yi annabi ya faɗi kuma su ma sun san da haka nan annabi ya ce za a yi yaƙi mai tsanani tsakanin yahudu da musulmi alkiyama ba za ta tsaya ba sai an yi yaƙi mai girma tsakanin yahudu da musulmi musulmi su fattattaki yahudawa yahudawa su zan su rasa inda za su sa kansu duniya ta kai gaba yahudi ya laɓe bayan ice in musulmi ya gito allah ya buɗa ma ice baki ya ce ya kai musulmi zo gaba yahudi bayan na kashe shi ba yahudi ya da laɓe bayan dutse in musulmi ya gito sai duci ya ce ya kai musulmi zo gaba yahudi ba sai sun rasa inda za su sa kansu duniya ya ce icce guda abba zai kira musulmi su kai shi wani icce da ake kira garkad wannan iccen yahuduna shi yasa suna can suna ta shakka shi can kasarsu don haka duk abin da za su yi su yi bashi sun kaci insha Allah da kuma ga suna abin ga Palestina aka ce musu haka za a yi musu kuma ai mutane la'akari ba su yi ba su bibiya al'amura kwanga yadda an ka yakin bana ya san cewa an ci nasara ai ba a taɓa cin nan tun sadda wanga ya yi musu holocaust ai ba a sakewa yahuda abin da ya taɓa su ba irin abin da an kai musu bana duk duniya yanzu abin da an ka aje isra'ila ta haiko ina tsaro duk mai son tsaro kasashen duniya can yaka zuwa ya ɗauku matsara ya ce a magana ta biyu game da asbabun nuzuli na sauka ƙulhuwallahu al-yahudu yahudawa humul ladina za'amu sune waɗanda na riyanta annallaha cewa Allah hulika an halicce shi ne min kaza wa min kaza an halitta ne daga kaza da kaza mimma ya kuluna daga abin da suke cewa min almawadi na abubuwa mawad abu abubuwan da ake amfani da su duniya kaga kamar su ce Allah wasu ce Allah an halitta daga zinari wasu ce an halitta daga azurfa wasu ce an halitta daga duk dai abubuwa dai na izgili to fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah ya saukar da wannan sura ya nuna Allah ba halitta ta an kai bai haihu ba a haife shi ba wasawa'un daidai yake sahha sababu shin sababiyyar don asbabun nuzuli ana iya kawo shi kuma ya zanna hadisin bai inganta ba ko shin sababiyyar saukuwa da qul huwallahu ya inganta am lam yasiha ko bai inganta ba fa alayna ya zan wajibi akan mu idza su ilna ya an tambaye mu ayya su'alin kowace irin tambaya an kai mana anin lahi game da Allah to wajibinmu ne an naƙula mu ce Allahu ahadun Allahu samad Allah makaɗaici ne bai da abokin tarayya kuma Allah shine abin nuhi da bukata babu inda za ka kai bukatar ka ka samu biyan bukata illa inda yake duk tambayar da an kai mana ga Allah dole su waɗannan mu hito da su qauluhu faɗa ta da yace qul huwallahu ahad me ma'ana qul huwallahu ahad qul damirun huwa he huwa damirun wa aina marji'uhu to ka'idan lamiri ga malaman nahu kullun lamiri yana da inda yake in an ce huwa ba lamiri bane dole akwai abinda lamiri ke huwa shi shi wane ne hmm? kila an ce inna marji'ahu makoma ta shi wannan lamiri na huwa da yace qul huwallahu marji'uhu al-mas'ulu anhu abinda an kai tambaya game da shi game da mi an ka yi tambaya an yi tambaya ne game da Allah shan Allahnka na mene ne na zinariya ne ko na azurfa sai an ka ce to shi Allahn nan makaɗaici ne muna tare don haka huwa da ya ce ƙul huwa huwa lamirin nan mai koma ne ga abin da an ka yi tambaya ka annahu ya ƙulu kamar yana cewa allazi sa'altum anhu wanda kun ka yi tambaya game da shi Allahu shine Allah don haka lamirin huwa yana koma ne ga Allah wakila an ce huwa da miru sha'ani a'a huwa lamiru sha'ani ne wallahu mubtada'un thanin allahu mubtada ne na biyu wa ahadun khabarul mubtada thani shi kuma ahad shine labarin mubtada na biyu wa alal wajhi al-awwal to akan fuska na farko ta kuna sai ta kasance huwa mubtada huwa sai ya zama mubtada allahu khabarul mubtada ya zama labarin mubtada ahadun ahadun kuma sai ya zama khabarun thanin wannan nahu ne ya kawo Allahu menene Allahu Qul huwa Allahu menene Allahu huwal alam Allahu shine suna ala zatillahi akan zatin Allah Allah ya ce walillahi al-asmaul husna sunaye kyawawa sun tabbatar ma Allah to asalin sunayen duka suna dogara ne ga suna guda na Allahu Allahu shine babban suna na Allah wa baqil asma'i sauran sunaye al-rahmanu ar-rahimu almaliku alƙuddusu assalamu almominu almuhaiminu al'azizu aljabbaru har zuwa asaburu ko sauran sunaye duka lissifati asma'u sifati ne in kal arrahman ai sifa ce mai kaza mai kaza kaga ai sifa ce ba haƙiƙanin suna bane shi yasa ake kiran su asma'u sifati don haka asalin sunan Allah Allahu duk sauran sunayen da za su biyo baya siffa ce ta Allahu wane Allahu sai ce mai rahama mai jin ƙayi mai gafara mai tausai mai kaza mai kaza sadda an ka ce mai kaza siffanta abin nan ne ake yi muna tare sai ya ce Allahu huwal alamu shine suna ala zatin lahi akan zatin Allah shi yasa duk wani suna Allah ana iya sa mu mahaluki shi banda Allahu shi kan komi kahircin kahiri baka taba sannin kahirin da ya samu ɗane Allahu ba ko ya samu kai ne Allahu ba wannan suna ya keɓanta ga al-muhtassu billahi ta'ala ya keɓanta ga Allah kawai hal ta'alamu lahu samiyya ka taba jin wani takwara ga Allah wanda ya samu kai ne Allahu la yutasamma bi gairu ba a kiran wani wanda ba Allah ba da Allahu wa kullu ma yati ba'dahu duk abin da zai zo bayan Allahu min asma'illahi na sunayen Allah fa huwa tabi'un lahu masu bayani ga Allahu illa nadiran sai dai can inda ba a rasa ba wa ma'anar Allahu to me ma'anar Allahu an tsago karmar Allahu ne daga karmar al-ilahu al-ilah wa ilahun shi kuma ila bi ma'ana ma'aluhun ma'aluhun ay ma'budun daga alaha ne ma'ana abada al'ila ma'ana ma'abud abin bauta muna tare lakin hudfatil hamzatu kaga daga ilahun an ka samu allahu ko sai an ka shafe alhamzan nan ta ilahu sai an ka ce allahu kawai ta hafifan saboda sauƙaƙawa likasartil istimali saboda yawan amfani da ake yi da shi kama nasu kamar ga kalma annasu wa asluha asalin kalma annasu al'unasu ne al'unas sai an ka yi hasfin alhamzan nan ta farko sai an ka ce annasu kawai waka ma fi ƙaulina hakan kamar ga maganan mu sai a ce haza khairun min haza abu kaza ya fi alkhairi daga abu kaza wa aslu asali nai haza akhayyaru min haza haka ya kamata ya zama akhayyaru ya fi alkhairi to sai an ka yi hasfin alhamzan nan sai an ka ce haza khairun min haza kawai muna tare to haka an ka yi ga Allahu shi ma asali ne al'ilahu ne sai an ka yi hasfin alhamzan sai an ka ce Allahu kawai lakin li kasratil istimal sai dai saboda yawan amfani da ake yi da kalmar hudfatil hamza an ka shafi hamza fallahu ta'ala don haka shi Allah madaukaki ahadun daga cikin siffofi ne makadaici ne ahadun la tati illa fi nafi galiban mafi yawa kalma ahadu ba ta zowa sai saboda korewa in ka ji an ce Allah makaɗaici ne Allah guda ne to raddi ne ake wa wasu masu cewa Allah uku kowa ne Allah kowa ne Allah mafi yawa tana zuwa ne akan korewa ƙarya ne Allah ba uku ba ne Allah ba biyu ba ne waɗannan da kuka ce ma'alloli duk ba alloli ba ne Allah guda ne shi ɗaya a Allah kaga ta zo akan koda galiban au fil ithbati koko tana zuwa ga tabbatar suwa fi ayyamil usbu in in ya zanga kwanukan sati yuqalu ana ce al ahad al ithnain al thulatha lakin tati fil ithbati tana zuwa ga tabbatarwa mausufan bihar rabbu ta'ala tana abin siffanta ubangiji da ita kamar nan cikin kulhu wallah ƙul huwallahu ahad ka ce shi ne Allah kama wani ya yi tambaya yaya yake sai an ka ce ahadun wanda an makaɗaici kaga ahadun sai ta zan sifa ta Allahu muna tare la'annahu subhanahu wa ta'ala ahadun domin shi Allah tsarki da waka sun tabbatar mai guda ne ai mutawahhidun abin kadaitawa ne fi ma yaktasu bi ga duk abin da yake banta da shi abubuwan da Allah yake banta da shi to shi ɗaya da su fi zatihi misali ga zati nai akwai mai zati irin na Allah kaga makaɗaici ne ga zati nai wa asma'ihi da sunaye nai ko kaji an samu wani suna irin na Allah to ga suna ɗaya ne amma dai ga haƙiƙani ba ɗaya suke ba yanzu misali cikin suna Allah akwai al-aliyu wa huwa al-aliyu al-azim kaga al-aliyu ba muna da mutum aliyu ba al-kabiru yana cikin suna Allah akwai mutum kabiru a kabiru lambara ko abin da ya kama da haka nan to kana ganin yanzu ɗaukaka aliyu ɗaya take da ta Allah ko alama kabiru mai girma girman kabiru lambar ɗaya ke da na Allah kaga ko alama madalla hakan ga ga sunaye nai shi kadai yake wasu fati da siffofi nai shi kadai yake wa af'alihi da ayyuka nai shi kadai ke iyansu in bancin shi kuwa bai yi waɗannan ayyukan ahadun la thaniya lahu duk ga waɗannan shi kadai yake babu na biyu gare shi wala nadhir lahu babu tamka gare shi wala nidda lahu kun babu kishiya gare shi to shi azama ne ahadun makaɗaici makaɗaici ga sunaye ne da siffofi ne da zati ne da ayyuka ne da shi ɗaya in mun ciwa ka iya saukar da ruwa iyakan bature da ya tashi sannan gari sai yayo takin zamani takin zamani yana da unhani in ba a yi ruwa ba da wuri yayyo mana ruwa Allah ya nashi kuma ya nashi don haka ko Allah ya rike sai yayyo nashi sai shikka ta tashi amma bai iya yi sai dai bature ya ɗiyar roba amma ba mutum mai rai ba a halicci mutum da rayuwa ba mai iya yi na illa Allah da sauran ayyuka da waɗanda sun keɓanta ga Allah kana iya wa mutum hanya ya samu kuɗi amma ba ka iya arzita shi domin kuɗin na arziki da sai su zama mai matsala ko kuma kwana uku in ba mai arziki na kuɗin sai su ƙari sai ya talauce ma hiye da wanda yake dauri kaga shi baka arzita shi ba wake arzitawa Allah ina fata kun fahimta to duk ayyukan Allah waɗanda yake banta gari ba mai iyayen su makadaici ne gari ba mai iyayen su illa shi to shikenan subhanahu wata'ala to sai mu tsaya nan ko Allahu samad to mi an ma'anar Allah shine abin nuhi da bukata in Allah ya kai mana rajibi sai mu karanta Allah ya samu na albarka ga abin da muka karanta ma'adalla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk